فهل هؤلاء هم المؤسسون الحقيقي الحقيقيون لتلك المدينة التي يطالبون بها أم اغتصبوها بعد أحداث سنة 1991 لا ينبغي بل يجب إلغاء وإنهاء هذا الأمر لأسباب للأسباب الآتية كما ذهب إليه المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت رئاسة السلطان أولا أسباب دينية فهذه القبيلة كان يخلق مع مسلم تلك المنطقة ويورؤوهم ومنعوا من عودتهم إلى إليها إلى يومنا هذا وليس فيها مسجد واحد فإعطاؤهم إمارة الآن إقرار لهم على إرهاب لهم على قتلهم واعتداءاتهم ثانيا أسباب تاريخية فإن تاريخ المدينة أسها وسماها الفلاتة وقد عاشت أكثر من أحد قرون قبل مدم أول رجل سيوي سنة 1960 فعن أي حق يطالبون فهم محتلون يبحثون عما يدعونه ويحتجون به مستقبلا إن إعطاءهم هذه الإمارة تزوير للتاريخ ومكافأة وتشجيع للقتلة المحتلين بدل عقابهم الثالث يا عباد الله أسباب ديمغرافية فإن أفراد هذه القبيلة ينتشرون في غير هذه المدينة التي يطالبون بها حيث يمتلكون مركزين انتقاليين من أصل ستة عشر فهذا قد يفتح باب الأمن المستقبل رابعا عباد الله فإن جميع اللجان المشكلة من قبل الحكومات السابقة اقترحت مدينة غير هذه عاصمة للإمارة الجديدة أن غيرها ينبغي أن يكون عاصمة الإمارة الجديدة وكان ذلك كفيلا بإنهاء الأمر لولا رفض القوم وإصرارهم على انتزاع ما لا يملكون ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الحالية لم توصي باعتبار مدينة عاصمة للإمارة الجديدة فهذا يشي بأن ثمة أسبابا تاريخية وأخلاقية ديموغرافية وراء إحجاج هاللجان من توصية عباد المدينة مركزا للإمارة ثم تصر الولاية على إعطائهم ما ليس من حقهم نحن لا ضد إعطائهم حقوقهم فيما يخص بل نستنكر أن تعطي الحكومة ما لا تملك لمن لا يستحق والعدل وضع الشيء في محله وليس من السهل تزوير التاريخ عباد الله لقد تقرر شرعا أنه ليس كل من ادعى حقا يكون له ولو كان, ولو كان كذلك لفسدت الحياة يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فعند تطبيق هذا الحديث يحق الحق ويبلو الباطل يثبت المطالبون بالمدينة المسلمة أنها لهم تاريخيا ولن نعارض منح الحكومة إياهم ومن القواعد الشرعية المقررة أيضا أن أصل بقاؤها على ما كان وقد كانت المدينة المسلمة فلتبقى كذلك أن الماضي يدرك الماضي إلا أن يكون ثمة خطأ يصح أو ظلم يرفع وهناك أخطاء تترك ويترضى عنها تأليفا للقلوب ففي المتفق عليه من عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لأن قوم حديث عهد بجلي إلا أمر بيتي فهدم وأدخلت بما أخذ منه وألزقته بالأرض الحديث إخوة الإيمان إعمالا لقاعدة سد الذرائع هذه ينبغي أن تحجم الحكومة عن هذا الفعل فإن هؤلاء القوم فإن هؤلاء القوم معروفون بالفتن وإثارة بالقضايا التنموية وبناء البنى التحتية لأممهم بدل تضيع الأوقات والأموال في اختراع أمور لا تعود بالنفع بل تضر في الوقت الذي نتصارع فيه على إنشاء ملقي- ملكيات سياسية في ولاياتنا والدخول في معارك وهمية لمصالح سياسية فإن الولايات الجنوبية مشغولة ببناء المصانع ومح- ومحطات القطار وإيجاد الكهرباء وتثبيت الأمن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa ubangijinka baya zaluntar kowa ya sake faɗa a wani waje cikin littafinsa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah madaukakin sarki baya zalunci daidai da kwayan kwayan zarra alqur'ani cike yake da irin waɗannan ayoyi haka tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar daga Abu Dar annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa alhadith cikin alhadith alqudsi yace ya ku bayina inni haramtu dhulma ala nafsi lalle na haramta zalunci a karan kaina na sanya shi a tsakan a tsakan kanunku muharraman abin da yake haramun kada wani ya zalunci wani yace fala tadhalamu tsira da aminci su tabbata ga alayin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautata bayan haka bayan Allah kamar yadda muka ji daga cikin ayoyi da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun bada ta'arifi da ma'ana ta adalci da cewar shine sanya abu a gurbin sa al'adl wad'u shay'i fi mahallihi a sanya abu a gurbin sa a baiwa mutumin da ya cancanci wani abu abin da ya cancanta a lokacin da ya kamata bayan haka bayan Allah ababai da yawa suna faruwa a cikin waɗannan kwanakin namu kamar yadda muka sani a ƙarshen duniya fitintunu za su yawaita hadithai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa sun zo da haka har annabi yake faɗa a wani hadisi yace mas'ala ta kan faru ga al'umma ko wata masifa ta afko wasu daga cikin bayan Allah za su ce alkiyama ce za ta tashi hadihi hadihi ya ce amma suna nan sai ka ga abin da ya fi wannan girma kuma ya zo ya same su sai su manta wannan su koma kan wancan akwai ababe da yawa da ya kamata a ce an faɗakar a kai amma zaɓen ababen da suka fi alaƙa da addininmu na musulunci kai tsaye ko suka taɓa al'umma ta musulmai ko kuma za su taɓa samuwarsu a shekaru nan gaba shine abin da ya fi dacewa allah maɗaukakin sarki ya datar da mu tara ga wannan wata ko kuma tara ga watan disamba da ya shuɗe a gwamnatin jiha ta sanar da ba da masarauta ga ɗaya daga cikin ƙabilu na cikin wannan jiha waɗanda ba musulmai ba wannan ba shi ba ne laifi domin duk wanda ya cancanci wani abu sai a bashi musulmi ne ko ba musulmi ba amma abin da yake bako a cikin wannan al'umma ta sayawa ke bako a cikin wannan al'amari shine su sun zabi a basu wannan sarautar sannan cibiyar masarautar a sanya ta ta fawa kwalewa ɗaya daga cikin garuruwa na musulunci musulmai su suka kafa da jininsu da gumin goshinsu da wahalhalinsu su suka kafa wannan gari kuma daga jin sunan ka san ba suna ne da yi kama da yaren waɗancan mutane ba domin musulmai sun rayu a wannan gari sama da shekaru 400 kafin ba sayi na farko ya je zauna a tafawa balewa wannan shine abin da musulmai suka yi mamaki ba ma a wannan jihar tamu ba domin har majalisar koli ta addinin musulunci a cikin ƙasa ƙarƙashin sulfan sun yi magana akan wannan al'amari domin kamar yadda na faɗa abu ne da yake da alaƙa da addinin mu kai tsaye yan uwa masu daraja lalle wannan abin ya jawo fushi mai girma sannan da inkari da kuma mamaki daga musulmai a cikin wannan jiha da waje to an yi mamakin samuwar haka daga hukumar da take kula take kokari wajen kula da abubuwan da suka shafi addini na musulunci ana gina masallatai sannan kula da abin da ya shafi al'amura na aikin hajji ba da tallafi wajen musabaka da karantar da alkur'ani mai girma ana cire dukiya mai tarin yawa to lallai da an takaita akan irin waɗannan ababai lallai da shine abin da ya fi dacewa abin da yake tabbatacce lallai ita masarauta ba ba da ita ake kyauta ba banda al'amura na siyasa sun shigo ciki a masarauta kafa ta ake da jini kafawa ake da jihadi kafawa ake da yaƙe-yaƙe kamar yadda yake a can baya sannan abin da yake tabbatacce har ila yau ya kamata idan za a ba da masarauta za a ba da sarautar a nemi waɗanda suke yan wannan wajen a basu idan kuma wani ya nema a je a duba ina ne garinsu ina ne cibiyarsa ina ne wajen da ya samu sai a bashi a wannan waje amma ba za ka zo ka ce a baka a ba ku sarauta sannan a sanya cibiyar ku a wani gari da ba naku ba wannan neman faɗa ne da neman tsokana bai kamata a ce hukumomi sun biye wa duk mutumin da yake kokarin yin haka ba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ka zaɓi garin da kakanka na farko bai shekara ɗari a wajen ba ka ce a kwace a hannun waɗanda suka kafa sama da shekaru ɗari hudu a baka kaga wannan al'amari ne da bai dace ba shari'a ta musulunci tana kore hakan duk wata shari'a da take amfani da halafiyayyen hankali ma bai kamata ta yi la'akari da irin waɗannan ababen ba gari ne da suka kwata a hannun musulmai tun shekara ta a alif ɗari tara da casa'in da ɗaya kuma har yanzu maganar da ake ba za ka samu masallaci ko ko kwaya ɗaya ba a cikin garin da gari ne na musulmai musulmai suka kafa musulmai suka rada mai suna musulmai suka yanke mai cibiya amma saboda kokarin gwanzar da zaman lafiya irin na musulmai ba a kula su ba aka ci gaba da tafiya da haka ma kuma kaga abin da suke nema daga baya ya dace a ce wannan al'amari da ake kudirinsa wato an soke shi saboda wasu sababba kamar yadda majalisa ta koli ta addinin musulunci ta ba da shawara akwai wasu sababba na tarihi da suke wajabta gujewa wannan abin da fasa yin shi ko da an yi niyyar domin wannan kabilar tana da mummunan tarihi bakin tarihi a wannan yanki wajen kashe musulmai da tarwatsa su da fidda su daga gidaddajin su da ma hana su komawa cikin wannan gari nasu da iyayensu da kakannin su da kafa da tafawa balewa ba za ka samu masallaci ko guda yanzu ba sannan ba su wannan gari ya zama cibiyar masarautarsu kamar saka musu ne akan ta'addanci da suka yi wa musulmai da kuma zalunci da suka yi a can baya wanda azzalibi ya kamata a hukunta shi ne ba a mai abin da zai sace karfafa shi ba daga cikin sabubban da majalisar koli ta bayar da cewar ya kamata a ce an janye wannan kudiri shine akwai sababi na tarihi wannan gari kamar yadda aka ji musulmai suka kafa musulman musamman fulani sun rayu sama da shekaru 400 a 1960 aka ce an samu basayi na farko da ya bada zama a wannan waje to me yasa bayan nan shekaru 50 60 ka zo ka ce a kwaci wannan garin a wajen masu shi a baka kaga duk wanda yi wannan ba mutum ne mai son zaman lafiya ba kuma bai kamata a ce hukuma mata biye mai ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu ba su wannan gari a matsayin cibiyarsu a ba su sarauta a can inda suke su 'yan jiha ne kamar yadda ake ba kowa ya kamata a basu amma ba zai zama daidai ba ba zai zama adalci ba a duba wani gari na musulmai a zo a ce kuma nan ne zai kasance cibiyarsu don su suna son haka sai sababi na uku sababi na zamantakewa su ɗin waɗannan wannan ƙabilar kowa ya san ina suka fi yawa a gari ne na ɓagoro ya kamata a ce sun nemi a basu sarauta a wannan wajen nasu kuma hukuma ta yadda da hakan kamar yadda take ba kowa akwai wadda aka ce kusan sha shida a wannan yanki amma kwata-kwata guda biyu ne suka fi kasancewa masu rinjaye a wajen to kaga bai kamata a ce an buɗe wata ƙofa ta sharri da za ta zamanto fitina ba a can gaba domin idan sauran musulmai da suke yi yan tafawa balewa a yanzu sun yadda da hakan watakila 'ya'yansu ba da jikaninsu idan suka zo ba za su yadda da wannan ba za su ce a dawo musu da gari na iyayensu a dawo musu da garin kakanninsu to a lokacin ya za ka yi kaga wanda ya basu shine wanda ya haɗa faɗa Allah madaukakin sarki ya datar da mu suka ce akwai sabubba da suka danganci zamantakewa da siyasa da suke hana hukuma ta aikata haka domin akwai gwamnatoci da suka shuɗe duka sun kafa kwamitoci lokacin da waɗannan mutane suka nemi a ba su masarauta dukkan kwamitocin da ake kafawa abinda suke ba da shawara shine a sanya garin ogoro ya zamanto cibiyar masarautarsu hatta kwamiti da wannan hukumar ta yanzu ta kafa su ma ba su ba da shawarar a sanya garin tafawa balewa ya zamanto cibiyar masarautar sayawa ba amma kuma duk da haka gwamnati ta yi musu alkawarin za ta ba su sannan za ta sanya gari na musulmai ya zamanto shi ne cibiyarsu kamar yadda aka faɗa a je a ba su abin da ya fi wannan ma hakkinsu ne garinsu ne su yi abin da suke so har shari'arsu idan suna da ita su yi a cikin garinsu amma ba daidai ba ne a ɗau gari na musulmai saboda dai yanzu sun kasance su ne a cikin garin ai ko da sun kasance su ne a cikin garin yanzu su suka mallake shi kwata suka yi sannan da ta'addanci suka kwata da yaƙi suka kori waɗanda suke cin wajen shi kuma kayan sata baya taɓa zamantowa mallakar ɓarawo ko shekara dubu nawa za a yi ba kayan shi ba ne ba garinsu ba ne saboda haka je inda suke a musu masarauta a can wannan shine zai kasance adalci kamar yadda sauran al'ummomi ake yi musu Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan Allah masu daraja hakika ya tabbata a cikin shari'ar musulunci ba duk ikirarin da mutum yayi bane ake gaskata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da malamai suke cewa duk wani abu da zai faru na husuma wannan hadisin zai iya warware shi tun lokacin da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ila qiyamis sa'ati kuma akai alƙalan musulunci suke gina alƙalancin su da yanke hukunci da sauran ababe wannan hadisin shine tushe yazo cikin bukhari da muslim daga hadisin abdullah ibn abbas manzon Allah sai da amince su tabbata gare shi yake cewa da za a bayo mutane bi da'awahum da ikrarin su ina bin wani bashi dukiyar wani ta wace motar da kake gani a hannunsa ta wace to mutum yana da dama ya faɗi wannan ya ce da za a bai wa mutane bisa ga abin da suke nema haka kawai mutum ya yi iddiyayin abu wane shi ya mun kaza wane shi ya mun kaza ina bin wane kaza ya ce ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum ai da kaza da kaga wasu mazaje sun yi ikirarin dukiyoyin wasu mutane da kuma mai jinan nakin su sai ce ai ya kashe mana wani ai ya mana kaza walakin albayyina ta'ala almudda'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mai ikirari yaje ikirari kace kaza naka ne kace abin da yake wajen shi naka ne in kaga damo ma kace gidan da yake ciki naka ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga yadda za a warware matsalar albayyinatu 'ala almudda'i duk abin da zai bayyana gaskiya shine bayyana ba shaida kawai ba duk abin da zai bayyana gaskiya yace 'ala almudda'i yana kan duk wanda ya ikirari kace naka ne to kawo hujja akan wannan abin naka ne ba na shi ba idan ka kasa kawo hujja sai a duba kan mutumin da kace yayi maka laifi wal yaminu ala man ankar sai a ce kai kuma tunda ka ce ba nashi bane karanta da Allah madaukakin sarki akan wannan abun ba nashi bane shin waɗannan mutane da suke nema a ba su gari na musulmai suna da hujja akan cewar wannan wajen nasu ne hankali da shari'a da abin da za a gani a taba da koma menene ya tabbatar ba wajensu bane domin shekaru 100 da ta wuce babu ko mutum daya daga cikin jama'a su a wannan waje Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma yana daga cikin ka'idoji na shari'a tabbatattu annal asla baqa'u ma kana ala ma kana shi kullun ka'ida da ake gina hukunce hukunce akai shine abin da ya saura akan wani yanayi ko ta fuska a bashi haka sai dai idan an samu wani kuskure da ya kamata a ce an gyara ko kuma wani zalunci da ake so a ɗage to ana iya canza fuskar abu wani lokaci ma idan an samu kuskure a wani abu na tarihi akan kau da kai a shari'a ta Allah madaukakin sarki mun samu misali cikin hadisi ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin Ka'aba ya rushe a wani lokaci an samu ambaliyar ruwa sai ya tsage ya zamanto dole sai an rushe an sake ginawa da suka zo suka dauki iya floating ɗakin Ka'aba da Annabi Ibrahim ya gina da umarni na Allah madaukakin sarki da suka taro dukiya ta halal suna mushrikai suna masu bautar gumaka amma suka ce ba za su sa kudin cacawa ba za su sa dukiyar haram ba ba za su sa kudi na matar banza ba a ciki da suka zo sai suka ga a dukiyar halal da suka taro ba za ta iya gina flotin da baki ɗaya ba sai suka gina abin da za su gina suka cire sauran shine hijiru ibrahim jikin ɗakin ka'aba mutum zai ga an yi wani gini haka yana cikin hijiru isma'il shine wajen da ba a dawafi ta ciki sai dai mutum ya kewaya mutum ya yi dawafi ta ciki yayi a cikin ɗakin ka'aba to wannan waje annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aisha da annabi ya samu dama ya samu dukiya da zai iya gina ɗakin ka'aba ga baki ɗaya bai gina ba bai sabunta ba bai rushe ba duka wannan kuskure ne da aka yi a tarihi da ya kamata a ce an gyara sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aisha ba dan mutanen ki sabon musulunta suke ba su jima a cikin addinin Allah madaukakin sarki ba ya ce da na yi umarni da ɗakin ka'aba a rushe a gina akan asasi da foundation na annabi ibrahim na farko ya ce da na shigar da abinda suka fitar na ɗakin ka'aba cikin ɗakin ka'aba kuma da na manna ƙofarsa da ƙasa daga ƙofar tana sama sun yi haka ne domin su shigar da wanda suka waɗanda wanda suka ga dama su hana waɗanda suka ga dama shiga amma annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan mutanenki sabon musulunta bane ba za su fahimta ba da na yi haka wannan fa gaskiya ce da ake so a tabbatar ko kuma wani gyara ake so a yi a cikin wani kuskure da aka yi a tarihi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda maslaha to ina kuma abin da ma ba gaskiyar ba ce ake so a yi shi kaga min babu aula shine ya kamata a ce an bari sannan ko da ka'ida ta sabbin dara ya toshe kafofin barna ita ma tana hana jagororin su aikata irin wannan abu domin wannan zai bude kofar sharri a can gaba idan wasu sun bari kaga wasu ba za su bari ba bayan Allah lalle ya dace a ce waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su gadi na al'ummomi su shagaltu wajen yin duk abin da zai kawo maslaha ga mutane zai kyautata addininsu zai kyautata rayuwarsu maimakon ɓata lokaci da dukiya wajen ƙirƙirar irin waɗannan ababen duk za ka ga a cikin jihohi na musulmai za ga ana tarkici a kan sarauta ana tarkici a kan kaza ana rikici a kan kaza lokacin da muke wannan ɓata lokaci a kan irin waɗannan ababe za ka ga jihohi na waɗanda muke tare da su mutanen kudu suna ƙoƙarin haɓaka kawunansu suna ƙoƙarin gina kamfanoni suna ƙoƙarin tabbatar da aminci suna ƙoƙarin samar da wuta taso mun zo mun zauna muna ta rikici akan ababe da suka danganci sarauta Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu shi irin waɗannan ababe mai da aka ji masarautu abu ne na tarihi da kakanni suke kafawa ko aka kafa da suna na addini aka yi jihadi aka yi yaƙi aka kafa da jini amma yanzu kawai sai a waye gari da rubutu ne za a yi layi uku layi hudu a ce ma an yi kaza to babu laifi su je su ta yi amma dai kar a yi abin da in ya tabbatar da maslaha yau ko ya tabbatar da wani abu gobe zai iya haddasa fada duk wanda ya haka jinin da aka zo aka zubar daga baya shine ya janyo kuma Allah madaukakin sarki zai kama shi yana duniya ko baya duniya Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu Allah ya raba mu da fitintunu da suka bayyana da waɗanda suka buya Allahumma قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين